أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
بسم الله وأنزل الله ثم أنزل الله سكينته sannan Allah ya saukar da nutsuwansa ala rasuli kan manzonsa wa alal mu'minina kan kuma mu'minai fardu sai suka mai da shani su lan nabi na dahu abbasu abbas ne ya kira su bi iznihi da izinin annabi wa qatalu suka dawo suka kuma yaki suka yi nasara wa zala Allah sabkar da da rundunan da lam tarawha ku ba ku ganta ba wato rundunan mala'iku suka zo suka sauka a nan yakin hunainu din wanda su muminai ba su gansu ba an ce mala'ika ne Allah ya saukar da su har dubu goma sha biyu amma a wani a wannan mala'ikun ba su yaƙi kamar na badar ba ba sun zo yaƙi ba ne sun zo ne kawai saboda nitsar da muminai sun sauka ne don karfafa zuciyar musulmai an rawaito ga wani mutum wanda yake da yana cikin kafirai ranar hunainu ya ce lokacin da muka haɗu da mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ranar hunainu ai ba su iya tsayawa a gabanmu ba ko da da tatsan tinkiya wato kaman ko da ɗan ƙanƙanin kaman mintuna kanan shi kenan da muka gamu da su muka sanya muna kora muna kora mutanensu gaba muna bin su baya har lokacin da muka tuke zuwa ga wani mai taguwa fara shi ne manzon Allah sai ga manzon Allah yana cewa ilayya ibadallah bayan Allah ku zo gare ni to fata na inda wuri jaru a gun sai muka gamu da wasu mazaje masu farin fuska kyawawa su ne mala'iku ƙalu sai suka ce mana shahatul wuju fuskanku ya yi baki ku koma to shi kenan sai muwa muka watse sai suka hau dawakai suka bi bayanmu an ce mala'iku wanda suka sauka nan hunainu suna da rawayi ni jajaye ne suna hawa kan suna haye kan kan, kan dawakuna bidi-bidi shi ne ce Allah ya mayar ma mutanen musulmai ne su da annabi ya kira su wanzala ya saukar da jinu da runduna don tarawa ku ba ku ganta ba wa zaba lazi na kafaru Allah ya yi azaba makafirai aka kashe su aka kama su wa zalika wannan jaza'u zakibi shi ne sakamakon mutane kafirai aka yage su aka yi nasara kansu aka kashe su dama wancan firgitan da Allah ya ɗora musulmai saboda sun yi fariya ne da yawansu shi ne Allah nuna musu yawa ba shi ne komai ba babu nasara sai a gun Allah amma lokacin da suka komo suka nutsu sai Allah ya ɗora musu jarumta na gaske mu je ثم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Mm.
والله غفور رحيم shi ne muka ce a gun an kama mata a- mutane dubu shida maza da mata kuma an yi ganima har dubu goma sha biyu ko dubu ishirin da biyar an samu tumakai wanda babu adadi raƙuma kawai dubu ishirin da biyar tumakai da wakai ko ba adadi annabi ya basu ya tafi daifa ai mai nan bajiya to annabi ya basu ya tafi daifa aka tara ganima a wani guwa na canji rana sai da ya zo da ya komo daga daifa sai ya duba ya saurari hawa zinawa ya saurara musu kwana goma sha bakwai sannan ya ce a raba ita ganiman aka raba ganiman a nan ne halimatu sa'adiyya wanda suka sha nono da annabi annabi ya sake ta ya girmama ta ya maidaita ga mutanenta ya- ta je ta ba su labarin abin da ya ku gare ta Fa- sai wannan ne ya sama dalilin da ya sa suka musunta suka zo gun manzon Allah su banu hawazin suka ce kai ne mafi alherin mutane kai ne mafi alherin mutane ka mayar mana dukiyarmu da iyalanmu ya ce in alheri in gaskiya shine abin da kuka faɗa kuma gaskiya shine mafi alherin magana a yi gaskiya to ku zaɓa ko dukiyanku ko ko kuma matanku da yayanku suka ce ba za mu daidaita danginmu da komai ba annabi ya ce musu amma abin da yake nawa na kaina da Abdul- bani abdulmuɗalibi ƙabilunsa kenan to duk an mayar muku amma abin da yake kuma ga sauran mutane to wannan sai abin sai abin da suka yi sun mai tubu sannan Allah na karban tuba min badi bayan haka alaman ya sha kan wanda ya so na daga bayansa Allah na karban tuba wanda ya so daga bayansa wallahu gafuru Allah mai jin kai ne gafa- mai gafara ne rahim mai jin kai Allah gafarta mana ka ji kanmu mu je يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ya yi allazi na amanu ya ku muminai inda malmusu kuna kafirai najasun najasa ne ƙaziru ƙazamta ne lihubzu baɗin don baɗininsu babu alheri a ciki ma'ana kafiri najasa ne amma najasa ma'anawi ba hissi ba abdullahi dan abbas ya ce ainihin kafiri duka najasa ne kamar yadda kare da alhanzir yake haka kafiri yake saboda haka mutumin da ya musafa da kafiri to sai ya sake alwala wata alwalansa kare to saboda haka dai ba masu masaba duk suna cewa kafirai da tsarki gare su in- in- in ka yi alwala ka taba su ba sai ka sake alwan ba wato wannan fasaran dai a san su kafirai ƙazamta ne kafirci ƙazamta ne amma sun shiga cikin walakar karam na bani adama mun girmama bani adama in an taba su ba sai an kyanu ba to fala fala ya grabul masjidal haramin kada su kusaci masallacin Allah mai daraja ba da amin haza bayan wannan shekarar nasu lokacin hijiran annabi na tis- yana da shekara ta a madina to kad daga yanzu kada kafiri ya kusaci masallacin to saboda haka jumla garurukan musulmai a haƙin kafirai kashi uku ne na dai shi ne haramin makka nan kan bai halatta kafiri ya shiga ba ko da wani hali kafiri bai bai shiga garin maka ko yanzu ma an kana zuwa maka za ka ga an rubuta in je ka je ka mil goma bisha biyu da a rika rubuta kuna la ya hillu ne gairar musulmi nan bai halatta ba ga wani musulmi kafiri ba zai wuce gun ba abu hanifa ya halatta masa ya shiga amma ya fita na biyu shine kasan hijaz kasan makka duka bai halatta kafiri ya shiga garurukan ba sai dai da izini in musulmi ya masa kafin izini zai shiga amma ba zai zauna fiye da kwana uku ba duk bakin yankin kasan hijaz don annabi ya ce labkiyar na dinani fi jazetar arabi addini biyu har abada ba za su wanzu a ƙasar laraba ba wajen ni tsawonta daga adan zuwa iraq fadi kuma daga jidda zuwa bakin kogiya har zuwa sham to wannan kafiri ba zai shiga ba kaga zamani hadisin annabi ya ce kafiri addini bi ba zai hadu a jaziratul arabi ba amma haka yanzu saboda siyasa suna sa kafirai su shiga kamar daga jidda suna nan har ma suna da coci a yanzu bayan annabi ya ce ba zai yi ba kuma idan ka doshi maka kamar mil sha biyu shine za ce nan bai halatta mai wani musulmi ba to saboda haka in an zo kasan makkan dukanta to kafiri dai shiga kasan amma kwana uku kawai kada ya wuce ka gashi yanzu har ana ba su gu suna gina coci a jidda duk ƙasar laraba ku Allah sauke to saboda haka sauran garurukan musulmai to kafirai ba za su zauna ciki ba sai da alkawari amma kafiri ba shiga masallaci sai inda wata lalura kamar yanzu a samu ginin masallacin nan musulmi ba zai iya ba ko jinkan masallacin nan ko kuma filistin masallacin nan to saboda laluran sana'ansa kafiri zai zo masallaci amma kafiri ya zo masallaci in ba haka ba bai halatta ba yanzu kuma ainihin a cikin siyasa suna yi har wai a ce musulmai suna miti da kirista a cikin ko masallaci waya ce sun hadu sun sha ruwa kamar yanzu idan suna ana ana ana ana ana ana ana kamar idi kafin sukan je gun wannan ko bai halatta ba to bayan wannan shekara na tara kafiri ba zai shiga makka ba zai shiga ƙasar larabawa kwana uku sauran ƙasanmu na musulmai duka duka gungun musulmi ba zai shiga ba sai da alkawari wayan kiftin ailatan kun ji tsoron talauci ne kuka ce in ba su zuwa ba kasuwanci to saboda yankewan kasuwanci gare ku fa yau sau fa yi guni kuma lahu a hankali allah zai wadata ku don rashin zuwansu ba zai tsora muku talauci ba Allah zai wadata ku min fauni daga fallansa in sha in ya so kuma Allah ya wadatan mumine a lokacin da fatihu makata da kuma jizya da ake dora makafirai inna la Allah alimu masani ne hakimin gwani muje
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ayar da muka karanta dalilin saukanta manzon Allah sallama da ya umarni saiduna Ali ya karanta farkon bara'atu azwa mushrikina to falko cewa an kunce alkawari da su ba za su shiga gunda mai wasu suke ba sai musulmai suka ji tsoron talauci da kunci abinci saboda wai kafirai in ba su zo ba to ai ba za su samu su sayi abincin ba fataucinsu kuma ba zai gudana ba to sai suka gaya ma manzon Allah wannan magana to sai Allah ya saukar da ce a ai in kun ji tsoron talauci don rashinsu a hankali Allah zai wadata ku da ballansa in ya so Allah masani ne gwani Allah kuma ya yi haka din ƙatun lazina la yuminuna billahi ku yaƙi mutanen da ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmi lahir ko kuma da ran lahira domin da sun yi imani da Allah da ran lahira da sun yi imani da annabi to jawabin da zafa na zahirin ayan kenan kafirai suna cewa ai su sun yi imani da Allah sun yi imani da lahira gashi kuma suna riya cewa manzon Allah ba manzo ba ne saboda haka yace Allah ya ce to ko ka ko mutum ya faɗi haka ko yanzu in ka ce ka yi imani da Allah da lahira amma baka yi imani da manzo Allah ba ai ba su yi imani ba wanda ya yi imani da Allah zai yi imani da annabi ya yi imani da lahira amma fadin su cewa mun yi imani da Allah wannan ba gaskiya ba ne don suna siffanta Allah da jiki kuma saboda haka wannan shine asalin kafirci shine sunan cewa sun yi imani da lahira ma ba ba gaskiya ba ne domin suna kudurta cewa rayuka ne za a tayar amma ban da gangan jiki gangan jiki kan yi ka mutu an kashi fi ka ya lalace rai ne za a tayar su haka suke fada kuma cewa yan aljanna ba su ci ba su sha ba su suna ce yan aljanna ba su ci ba su sha ba su auren mata to saboda haka wannan ya tabbatar da kafircinsu da karatawan annabinsu wanda ya karata annabi ya kafirce ma Allah da lahira don Allah ya ce na lazina ya na billahi wa rasuli wa rusulihi wa yuriduna yi farku bayan lahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dih wa nakfuru bi ba'dih wa yuriduna yatazu bayna dhalika sabila ula'ika mulkafiru na haƙƙan Allah ya ce mutanen da suke kafirci ma'alla da annabi shi ne irin kafircin wayannan kafirai suna nufi wai su raba tsakanin Allah da annabi sun yadda da Allah ba su yadda da annabi ba suna cewa mun yi imani da shashin ƙur'ani mun kafirce ma shashin ƙur'ani suna nufin wasu da ki hanya tsakanin haka a nan ne wai imanin su yake Allah ce wayannan su ne kafirai gaskiya kafiri kenan Allah kiyaye mu to saboda haka idan ku yake su don ba su yi imani da Allah ba da lahira da sun yi imani da Allah da lahira da sun yi imani da annabi wala yuharrimuna ma harama Allah da ba su haramta ai suna haramta abinda Allah ya haramta da manzonsa ai da ba su haramta abinda Allah ya halatta ba shi da manzonsa a abinda Allah ya haramta da manzonsa shine kamar giya wanda ya halatta giya giya Allah ya haramta giya manzo Allah ya haramta giya to wanda ya haramta giya ya ce na da imani da Allah kare yake yi wala yudinuna bil haqqi ba su addini da gaskiya tabbatacce wanda ya shafe wani addini shine musulunci saboda haka wanda bai imani gaskiya da musulunci ba wanda ya shafe wani addini don Allah ce wa man yabta gara da zami dinan fala wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba to Allah ba zai da masa ba ya kuma ce addini na gaskiya shine agun Allah musulunci ya ce man yabta gairar islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati min al-khasirin wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba masa ba a kuma lahira sai a tabe yake akwai yanzu mutane yanzu saboda zakin baki sukan ce addinin ai duk ɗaya ne wa ya je lahira ya gani to mutumin da ya ce haka shi bai rike addinin gaskiya ba minan lazina minan lazina daga wanda utul kitaba aka ba su littafi su ne yahudawa da nasara ba su ki Allah addinin Allah da gaskiya ba al-yahudu wan nasara wato an yi rada bil haƙi a yi nufi da gaskiyar nan su man Allah ne da Allah min alwadon sunan Allah ne alhaƙu gaskiya wal muradu abin nufi da addinin gaskiya shine addinin Allah to yahudu da nasara wanda aka ba su littafi ba su yi imani ba hatta yudul suna kafiransu hatta yudul da sai dan sun ba da muminai su ba da muminai haraji wanda aka saka musu kansu kowane shekara an yi ga hannu ya kawo da hannunsa munkadina suna masu biyayya au biya idihim wala yi wakilunu biya ba zai wakita wani gashi ka kai musu ba sai ya zo da hannunsa ya bayar wa musagina su suna walakance saboda domin aka musu haka don rashin imani da basu yi ba da sun yi imani da ba haka ba ne a zilla'a bunƙadu na hukumin linzami suna walakantattu suna walakantattu sai sun miƙa wuya ga addinin musulunci muje وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عني يؤفكون وقالت اليهود يهودا واسنتي uzairun uzairun dan Allah ne to hanyar suka kafuta kenan da suna addinin gaskiya har sai da wannan abu ya faru uzairu ya zamo yana cikinsu a taura allah sa aka zo aka rasa ta gunsu akwatin da tauran yake ya tozarta shine wanda yakin su jalutu din suka yi aka ka da dalutu aka kawo a taura suna gani to da dalili kuma sun rasa a tauran duka su kuma dama kwanan baya mun fada annabi musa allah ya ce masa su haddace suka ce su ba su yadda da hadda ba sai dai su karanta saboda haka sai a tauran ya zo ya bata to shi kenan babu a tabar a duniya sai uzairu ya zo ya yi ta ibada yana roƙon Allah yana ibtihali Allah ya ba shi a taura sai Allah ya sa sai wani haske ya zo yana cikin sallah yana shigarta da ibada yana roƙon Allah sai haske ya zo daga sama sai ya shiga cikinsa shi kenan sai hada ci a taura gashi a duniya kuma ba su babu a taura to da haka ya faru sai uzairu ya ce musu a taura ya shiga cikina sai suka koma gare su suna karanta a taura da kayi ya ce ku mutane Allah ya bani a taura ya mai da ita gare ni sai suka rataye da su suka zama almajirinsa suka zauna shekara da shekaru suna karanta a taura a gare shi sannan uzairi ya zo ya tafi Wan- to da ya tafi shi kenan sai ta a wannan akwati ya zo musu sai suka samu tattawa a rubuce sai suka nu karanta da abin da yake karantar da su da kayi da abin da yake rubuce daidai a suka ce ai uzair bai zama haka ba sai shi don dan Allah ne kaji yabon da suka basu kenan ya kafita su su kuma nasara su ko bukatin nasara nasara suka ce masihu ibn lahi masihu dan Allah ne shine abun shafa da albarka shine annabi Isa su kuma gunda suka samu nasu abin da yasa ake ce masa masihu ba shafan mai rashin lafiya su ya warke don shi an shafe shi da albarka lokacin da aka haife shi an shafe shi da albarka dalilin faɗinsu da nasara suna kan addini na gaskiya bayan an ɗaga annabi isa shekara tamanin da dai suna suka yi akan addinin gaskiya suna sallah a alƙibla suna azumi ha- ha- har kuma saɓani ya zo ya afku tsakaninsu da yahudu suka yi yaƙi to a cikin yahuda akwai wani mai jarunta ana ce masa bulus ya kashe mutanen nasara da yawa sannan bayan an bar yakin sai ya yi tunani ya ce in mun bar wannan akan addininsu suka mutu suka shiga aljanna ai mu mun yi asara shi kenan sai bulus din sai ya yi niyan zai ɓata addinin nasarawa shi kenan saboda su masu kafirta ya ce idan mun mu- in in suna kan gaskiya mu muka kafuta ai mun yi asara gwamma duka mu haɗu mu halaka da suka ya yi haka sai ya je ya ne- ya dok- dokinsa sai sassare dokin da suka sani sai ya zo ya bayyana musu tu- ya tuba kai ne ba ya ce ni ne bulus ni ne abokin gaban kuduwa amma an kira ni daga sama an ce mini babu tuba sai na zama ba nasare addinin nasara saboda haka na tuba na zo muku ku shigar da ni coci shi kenan suka taimake shi suka so shi suka ba- shigar da shi ɗaki na coci sai da ya shekara guda bai fita ba yana wai ibada sai ya fita ranar bayan shekara ya ce an kira ni daga sama an ce mini an karbi tubana sai suka gaskata shi hayinci kawai suka so shi sha'anin sai da waka suna girmama shi sannan sai ya ce yana neman samari guda uku masu fahimta zai koya musu addini na gaskiya sai suka yadda masa suka su- sai su- suka ba shi nasduru da yakubu da milkanu mutum uku sai ya ce mutu annabi isa ya ce wai zai koya musu addini sai ya ce to ya kasa so kowa lokacin da yake zuwa da wuri karatu daban ne sai ya nuna ma wannan isa da uwansa da allah su ne su uku su ne allah su ne suka ce salisu salasatin sai suka ce da ɗa da uba da uwa da uba to wai su ne sai sun haɗu suke zama allah dama ilimin tauhidi ake bata ya koya ma yakubu kuwa annabi isa ba mutum ba ne shi ɗan allah ne wannan kuma ya koyi isa ɗan allah ne wancan kuma da isa da uwansa da allah su ne allah ya koya musu wannan tauhidin sannan kuma shi milkanu ya koya masa isa shi ne allah to shi kenan bai gusa ba kowane abin da yake koya masa ne wannan isa da uwansa da allah su ne allah wannan isa dan allah wannan isa kuma shi ne allah ya koya musu haka da haka ya tabbata gare shi ya kira kowane ɗaya daga cikin almajiransa shi kadai ya ce to kai kai ne zaɓe na ka tafi ka nuna wa mutane wannan tauhidi ya yi umarni wannan ya tafi ya tafi sham kuma ya baza su a cikin garuka duka to daga baya kuma mugu sai ya ce ya ga isa a mafarki amma isa ya ce masa ya kashe kansa ya je ya same shi shi kenan suka tanada masa gu suna gani ya yanka kansa yanka wuyansa don yana ta karubi ga Allah wayannan mutane uku suka tafi suna bayyana tauhidinsu isa da uwansa da Allah su ne Allah wannan isa shi kare shi ne Allah wannan isa kuma ɗan Allah ne haka suka yi suka koya sai suka yi rikarta musu da addinin sai ya zama addinin bai da alkibla shi kuma ya kaskansa to kaji addinin nasara hanyar lokacin da ya lalace kenan su kuma wayannan almajiran nasa suka bazu a cikin duniya wannan ya tafi rum wannan ya tafi baitul kudus wannan ɗaya kuma ya tafi wani wajen to suna kiran mutane kan haka saboda haka addinin nasu a tauhidi ya lalace kowane addini ma in zai lalace a tauhidi ne Allah kiyaye mu to saboda haka yahudanci ya lalace sun ce uzairu ne dan Allah nasaranci ma ya lalace sun ce isa shine dan Allah kuma isa ko isa da uwansa da Allah su ne Allah salisu salasatu kenan zalika wannan kauluhun faɗinsu ne bi abuwayin da bakinsu babu majingina a kan wannan balbaru la'ihuna suka na kama da ƙaular lazina faɗin wayan da suka kafaru mai ƙaunar suka zama kafirancin da saboda haka addinin nasu ya rasa sauridi suka yi rataya da iyayensu taglidi wanda yake a ama su makawun taglidi قاتلهم الله ألا يتيني مسو أن يبقون يا ذات فيما ألا كريا يسرون سجوية دبا متاني قبل قسكيا تاردا سيوان دليلي كاغا yau da suna da shari har yau ma kake kaga maimakon ya bar nasarar su addinin su sai mutum daya sai ce gomma ya rikitar da su to yau kuma ga manzo Allah ya ce mana mu za mu bi hanyar wanda suka gabace mu aka cewa yahudu nasara annabi ya ce waye in ba su ba da sun shiga kogon kogon damo da mun shiga don kwaikwayonsu to shi ya sa ga yanzu da shigan kaya da abinci da komai ake koyarsu ga su sun zo su rikitar da dukiyar halal a duniya su ne yahudu su suka kafa banki to a nan ne ko kai wane ne ya zama na yanzu kamar yadda annabi yake ce kobo na halal ba za a sami shi ba don kowane kobo ma daga banki ne ya fito to saboda haka sai dai allah taimake mu sai a gazan Allah amma suna neman su rikitar da addini namu ita zuwa ba itazu sun rike a habarahun wato malumansu shi ne maluman yahuda shi ne ake ce hebru wa rubanam da rubanansu masu ibada na nasara su ne ake ce ruhbanu to sun rike su arbaban alloli min dunlai ba Allah ba tunda suka bi su cikin halalta haram da haramta halal ga haram a fili sai ya ce maka halal ne ga halal a fili sai ya ce maka ga halal halal a fili ya ce maka haram ne haram a fili ya ce maka halal ne idan aka rasa gane halal da haram to ai abu ya lalace Allah don annabi ce alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la alamuhunna kasirun minan nasi halal a fili yake haram a fili yake kuma kuma shuba ma yana tsakaninsu amma yawancin mutane ba su sanin shuba ne wani yana cin halal to wannan ya riƙe addininsa wanda yake ya sake addininsa ya ba da haram yana zaton halal ne wannan ya rikita addininsa kuma abin da suke nema su mana kenan wa ma umiru ba umune su ba illa li abdullah sai don su bauta ma Allah shi kadai ilahan wahidan ubangiji daya la ilaha illa huwa babu ubangiji sai shi subhanahu tsarki ya tabba gare shi ya tabbata gare shi amma shi ko daga abin da suke shirka abin da yasa suke rikitarwa yuriduna suna nufin wato shi ne allah ya tsarka shi ne wato suna neman rikitar da addinin annabi sallallahu alaihi da al'amura uku ne in sun rikita sun rikita shi ne suna neman a haduwa almujiza su zaitu mujizan annabi na zahiri yanzu ba malamai ne suke karantarwa suna ce musun mujizan annabi ba malamai ne suke fada mujizan annabi suna neman suke suke karetawa to mu ma in wannan bala'i ta samu to Allah kiyaye mu na biyu kuma alkur'ani babba suna sa ra'ayinsu a cikin alkur'ani kuma na uku kasancewan addinin wanda ya umarni da shi abi shi ne addinin musulunci suna ce ba komai ba ne sai ana neman girmama manzon Allah ta zimilai walingalu da kuma jawali amurka ga umarninsa wala idaninsa ana ce annabi masu faɗan hakan suna ce ana kamanta annabi da Allah to wayannan abubuwa ne masu haske a fili bayanannu a ingancin annabi addinin addinin muhammadu wanda ya niyan ɓata wa'annan abu mu'jizan annabi da alkur'ani da kasancewan bin annabi ya ce ba kyau an ce bin annabi Allah yana ce abi Allah ya bi annabi wani gumma ce wanda ya bi annabi ya bi Allah to kai ka zo kana rikitar da mutane akan hujjoji na mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam ga su nan zuwa su cewa sanin gaibi da annabi ya sani suna ce ba gaskiya ba ne wai annabi kaman kowa ne annabi ya zama kaman kowa ba ɗaya ba ne wannan rikitarwa ne ana neman rikitar da mutane da abu uku su bar mujizan annabi su karyata ƙur'ani su kuma canja bin annabi da da da da sabawa saboda haka bin manzo Allah sallama sai su ce bin annabi din suna neman wani canji wa ma'anan to Allah ya kiyaye to kare abu abunda ya rikitar da yahuda shine mene na uzairu su abin mamaki ya musu amma abin da ya rikitar da nasarawa bulus wanda ya rikita addininsu to mu kuma abin da yake neman rikitar da mu Allah ya kiyaye mu to shine abu uku an an dauka annabi bayi da mu'jiza kuma yau abin da maluman addinin musulunci suke wa'azi da shi suna karyata mu'jizar manzon Allah aka karyata alkurani to wannan ma a nau'o'in da suke yi haka aka kuma mai da bin annabi shine bid'a haka suke fada to in wannan abu ya faru uku nan sun tabbata to shi alikita kenan gashi kuma sun kawo mana rashuwa rashuwa rashuwa hukunci da kuma cin riba jiya mun faɗi laifin riba guda ɗaya to an zo yanzu mutum ne zai nemi dukiyarsa Allah ya bashi sai ya je ya bayar cewa a ƙara masa to wannan shi ne riba na zahiri to idan an yi da cin riba dama yahudawa ne suke wannan suka kama kawo wannan to idan an maida cin riba abu ne kuma abin yi to a tabbata halaka ya zo allah kiyaye mu ne yuriduna suna nufin a yuriduna suna nufin an suna nufin su kashe hasken Allah hasken addinin Allah da bakinsu Allah kuma Allah ta baraka wata Allah suna suna suna neman ko Allah suna huda wajen haƙƙin bisa al'addini kuli walau kanar mashirkuna ko da mashirkai sun سنجي مدي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
هو الذي شيني الله أرسل يا أيكو رسوله منزلة محمد صلى الله عليه وسلم da mujizozi kuma ya yi ko bilhuda da shirya shi ne alkurani wadinin haƙi da addinin gaskiya lisirau don ya rinja da shi aladdini kulli kan dukkan addinai da suka gabata walau kare halmushirku ko kafirai sun ki hakan haka za a yi shi ne wanda ya wannan allah ce mu يا أيها الذين آمنوا يا كوموا مني إن كثيرا كسن يوانتي من الأحبار دقى معلوم يهود والرهبان دا ماسو أدي ماسو إبادة النصارى لا يقولون سنة تن أموال الناس دوكي متعني بالبادل للقرية suna rashuwa cikin hukunci abinda suke yi kenan kwanan ba mu magana maluman musulunci ma sun shiga wannan cin dukiyar mutane da karya da rudi to Allah ya ce wayannan maluman yahudu nasara sun yi to ko muna tsoron maluman musulunci kan su fada wasu nuna suna tara mutane addini an sabili ga addinin Allah suna nema ma addinin Allah karkata suna yin haka kama abdullahi ibn salami da da to wato sifatu الرؤى أصحاب الأبار وعلماء علماء اليهود ورهبان إبا إبا ورهبان عباد النصارى yace kasirar dinnan nune na zuwa kaɗan na malamai lahabara da rubana su ne suke kan hanya kama abdullahi ɗan salam da makamantansa da na jashi da makamantansa to kuma ana son a samu haka ga addinin musulunci a samu wanda suke tsaye kan gaskiya wasu duna suna tara mutane a sabilillahi ga addinin Allah su malaman ne suke yin haka suna cin dukiya da rashawa da da riba da kuma ha'inci da hakan kuma suke tare mutane ga addinin Allah to wallazi na waɗanda ya kani zuna zahaba suke taskance zinariya su tara walbillata da azurfa walayin fi kuna ba su sadaukar da ita fi sabilillah cikin tafarkin Allah layi wa duna min haka ba su ba da hakinta minar zakati zakka walhaidu da alheri ba su kyauta ba su zakka to wayanda suke haka fa bashirin ka musu albishir bi azabin alimin da azaba mai radadi ka musu albishir azaba mai radadi alkanzu a asali shi ne ka tara dukiya ba ka fidda zakka ba ka sadaka an yi saɓani cikin wannan ga wanda suke cikin wanda suke taskance zinariya da azurfa an ce su ne ahalul kitabi don sha'aninsu shine kwaɗayin dukiya da tara dukiya amma wanda ma ai ya yi rarrafe har ya zo kan musulunci ko tara dukiya yanzu ka ba yahuda ba ne kawai kowa ta sauka ne a wannan aya a cikin masu hana zakka na musulmai da hana haƙƙi na zumunta da haƙƙin taimako to shine abu zarar gifari abin da ya lura da shi kenan ga wannan aya sahabi manzo Allah ne sallallahu wato musulmai da suke hana zakka da hana haƙoƙin Allah na dukiya su ne ake nufi wayancan kan an gama maganar su yahuda na mun san su sai kuma to saboda haka wannan aya allazina yagnizuna zahaba wanda suke taskance dukiya a zinariya da azufa fi sabilillahi cikin tafakin Allah me zinariya yanzu shi ne neroyi ba su sadaukarwa a cikin a cikin hanyar Allah ba su ba da zakka ba su yin aleri Allah ce ka musu albishirin bi azabin alimin da azaba mai radadi مجھے يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
أبعدكم كتنا رانندا يوما ذا اكتسب tafasa dukiyar alihakanta a cikin wutan jahannama fatuwa a yi lalas a ƙona jibahun fuskokinsu biya da ita dukiya wa zuhurun wa julubun da kuibinsu wa zuhurun da bayansu da a yalwata jikinsa komin yawan dukiyarsa a tafasa a yi lalas magoshinsa da kuibinsa da bayansa sannan a ce musu haza maka nasu wannan fa shi ne dukiyar da kuka boye liyan fusu kuma kanku fa zuƙul azaba ku dandana azaba ma kuntun taknizuna ku dandana azaban abin da kuka taskance shi a nan shi ne muka ce abu zarin gifari da shi da da shi da muawiya sun saba akan wannan aya abu zorin gibari ya ce a ba malaman yahuda ba ne malaman addinin musulunci ne abin da ya faru abu zorin gibari sahabin annabi ne jalili wato babban sahabin annabi ne a yakin a yakin tabuka annabi ya ce duk mutanen madina su fita sai wanda ya musu izini sai mutane duk suka fita mutum an ce dubu talatin ne ko dubu arba'in suka fita tare da annabi shi kenan bayan an yi tafiyan tafiyan na kwana goma sha hudu ne hanya kawai ba wai abin nan ka tashi yau ka tashi gobe ka tashi bi har kwana goma sha hudu to annabi ya yi tafiyan kwana biyu ranan ana zaune a cikin rana rana sha biyu sai ce yaya ne ban ga abu zalin gifari ba sai wani ya ce ai wadata ne da kyawawan rigunan shi ya hana shi bai biyo mu ba sai annabi ya shiru da annabi ya shiru can sai aka hangi wani can ne sai na zuwa shi ɗaya da siddinsa ba doki dokinsa ya kasa yana zuwa sai annabi ya ce kai wancan mai zuwa ka zama abu zanen gifari da ya zo ko sa aka gaishe abu zanen gifari shi bai iya barin annabi ya tafi shi ya zauna ba kuma tafiyan da aka yi ba a ganshi ba dokinsa ne ya kasa ya ɗauki siddinsa yana bin su sai ya zo annabi ya ce kai tonka fito ne kana tafiya kai ɗaya za ka rayu kai ɗaya za ka mutu kai ɗaya za a ta da shi kai ta shige ya magana shi gina aka tafi tabuka aka dawo ana gaggai da annabi abu zarin gifari ya zo ya gaisuwa annabi ya ce masa abu zarin gifari da ka hadu da jarabawa na Allah amma Allah sa ba hannuna annabi ya bu duniya sayyiduna abubakar ya zama halifa da ya zo ya gaisuwa ya shafi tsanin gifari na ji abin da annabi ya fada maka amma allah saba a zamani da ba sayyiduna umaru ya zo ya zama halifa da ya zo ya gaisuwa ya sai abin tsanin gifari na ji abin da annabi ya fada a kanka amma wannan abu ya zama allah saba a zamani na ba shi kenan sai da ramaru ya wuce shi ko abu zalin gifari tun lokacin mutane a makka suna yin musulunci a ɓoye ya taho da da ƙawarsu ya musulunta ga hannun annabi ya ce zai tambarki annabi ya ce yanzu yanzu kai bako ne ba za ka iya ba ka tafi ƙauyen ku amma in ka ji na bayyana to ka zo ka same ni shi ne koma cikin ƙabilansu banigi farata sai da annabi ya koma madina sai to ya ce kai ne mutumin da ka same ni amma ka ce ya ce to marabanka suka zauna to da sayidu na usmanu ya zama halifa da ya zo ya gaisuwa sai ya ce kai wato kai ne kake ce kafin umaru da abubakar kaga fitina ta samu wato kai ne kake ma cewa kafin umaru abubakar da umaru ya ce ba ni ba ne ban faɗi haka ba ya ce mai ka faɗa ya ce ba azi na yi mutane a kan sha'anin dukiya in suna samu suna tuskancewa ba su taimako da shi ga abinda mai kafa ya ce abinda ya faɗa shi ne wannan allah zina yarni zo zaɓar filata wala yin fi kuna fi sabi laifabashin biya zaɓin alimin yau mai huma biha jibahun wajinu fi nayar jahannama fatuwa jibahun wa junubun wa zuhurun haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizuna yace to ni abin da na fara kenan amma ban ce na fi Abubakar da Usman ba a da Umar ba yace haka ne sai yace to wannan mutum yana garin nan yana wa'azin nan to zai hana mutane tare dukiya gashi dai ayan Qur'ani ne sai ce tafi sham gun muawiya hakimi ne muawiya ka je ku zauna da shi ya ce to shi kenan sai ya tafi da ya tafi sai jama'a suka tattau agunsa cewa ga abu zanen gifari sabbin annabi aka yi sallar da asar suka ce masa abu zarin gifari ka mana wa'azi ya yi wa'azi ya kuma karanta wannan aya wanda suke kwana da kuɗi abinda za a musu in su ba da haƙƙin ala na zakka da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin yanwantaka ba sai aka shiga aka gaya ma shi muawiya wannan bakon naka fa zai sa gari ba tare dukiya ba muawiya ɗan siyasa ne sai ya ceto da lasar aka yayi wa'azin bayan ya koma gida sai ba da dinari dubu aka kai masa shi kuma matalauci ne ya ba da dinari dubu aka kai masa ya kama ba a kai mawa ne a kai mawa ne ko kobo da bai kwana gunsa ba haka ake son malami in kai wazi in ka ce a yi alheri kai alheri amma ba ka ce ka yi alheri kai ba ka yi ba ka ce a ba da zakka kai ba ka bayara to ta na za a yi in ka ce a bayar in dai kana shi a ga kana yi zakkan in ka ce a yi alheri kai alheri to nan shi ne malami yanzu malaman haka suke ba haka suke ba to shi kenan sai da gobe ya yi sai mu'awiya ya ce kira dan aikansa ya ce ka je gun abu zarin gifari ka ce aikan nan dama ba gun ka aka yi ba an mun aika wani gun ne na manta saboda aka bani kuɗin a tabbatar da yana nan ko bai nan shi nan da dan aika zo ya gaya masa ya ce to dukiya dai abin da ya kawo na raba shi sadaka mun kane ku kuma ba amma in kuna abin nan ku saurani kwana uku zan roƙa wa mutanen wanda na bashi ya bani in tara muku dukiyarku aka je aka gaya ma muawiya ya ce e gaskiya mutumin fa haka yake to sai ya rubuta takarda a mayar da shi gun usman wannan in ya na gun ba za a tara dukiya ba aka ce masa ya koma madina ya koma madina ya yi gasuwa gun sai domin asmanu bai ce masa komai ba sai ba shekari sai ya ce ka tafi ribza ribza wani ƙauye ne ya rushe ba kowa gun ka je ka zauna gun kai ɗaya ya ce to sai ya yi niyya sai ya kama hanya ya tafi ribza ya zauna a gun shi ɗaya to a nan ka ji abin da ya same shi kenan wanda manzon Allah yake nufin zai gamu da bala'i yana nan yana shi ɗaya daga shi sai matarsa shi ɗaya ajiji to har Allah ya ƙaddara ajali ya sauka masa sai ya ce ma matan ki tafi bakin hanya yanzu ana tafiya aikin haji ki tafi in kin gansu ki ce ga wani sabin annabi zai mutu a nan shi ɗaya ki faɗa don su su rufe ni ki gana in ta zo bakin haya sai ta ɗaga zanin ta haka don an gan mutum shi ɗaya jeji da haka ce wasu mutane sun zo wucewa sai suka ganta suka ce menene bayan Allah suka ta ce musu wani mutum ne sahabi manzon Allah gashi a can jeji na daki shi ɗaya zai mu ku zo ku gobe da shi sai suka bari suka zo suka gani sananne ne abu zarar gifari suka zo da sauransa suka gaishe su gaishe su suka ya ce ko kuna da likafani wannan ya ce e ina da tuba amma ga yadda na yi na samu ya ce a sai wani ya ce wannan tuba ya tuma na ne ta saka mini amma ga yadda muka yi muka samu auduwan sai ya ce to alhamdulillah to in na mutu a bizin da shi daga nan sai ya mutu suka tashi suka suka da suka tashi suka yi suka yi abin nan dinsa suka suka yi zanaidansa suka tafi suka bar shi a ribza to shi ne a cikin sabon annabi ya yi nisa a gudun duniya ba ya samun wani abu ya kwana a gunsa ko menene ko min yawansa Allah ce bake mu to wani bawan Allah ya ce yana son ƙarin bayani a kan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan kalma ana so musulmi ya cuɗanya da ita saboda farlanta a takaice da ita ne da shan aljanna kuma ladanta bai faduwa tana da ladar da yawa Allah taimake mu
yana fama da laluran ciwo ne na walsa kuma in ya tashi masa da rana yana da magani irin na fesa wanda mai kama da rari in ya fesa wannan maganin yaya matsayin azumin su yake ya fesa a ina bakinsa maganin mai wuce ne wannan akwai iskali ba za mu iya umarninsa sosai ya fesa ba sai dai yin azumin ya zamana ba zai iya yi ba ya bari amma ba za mu iya umarninsa ya fesa ya fesa wannan abin ba don ba mu san dalilin da suka yi shi ba in yana wucewa yana da ruwa ne yana da haune duk ba a sani ba saboda haka sai dai in ya kama in zai sha ruwa ya sha amma zai rama idan kuma masana sha'anin yunwa sun ce masa in bai sha ruwa ba zai cutar shi muje
wannan ya ce assalamu alaikum kace bi a karatu mana ya ce ko masallacin da aka gina ba don Allah ba don saboda raba kan al'ummar musulmi aka raba lawo idan mutum ya yi sallah a wannan masallacin za a karɓi sallarsa
wannan in ya yi haƙuri gobe za mu karanta gobe ko jibi za mu zo magana a masallacin da aka gina ba don allah ba don raba kan musulmi don ba faru ba ne an- a zamanin annabi kaso mai kuma an ji abinda allah ya faɗa ya ce ma annabi kar ka tsaya cikinsa har abada to allah da kansa ya faɗa ni zan iya ce maka ka tsaya cikinsa in an san an yi dai don raba kan musulmi ne to wannan masallacin haram ne kuma a hukuncin annabi yadda ya kai allah ya sa shi ya sa aka je aka rusa aka mai da gunjuji saboda haka kuma abin da yake biyowa har yau har gobe kenan in ka san masallacin da aka yi shi don raba kan musulmai to kar ka tsaya ciki amma almin- a wannan surar ma da muke ciki za mu karanta ko gobe ko jibi wannan ya ce assalamu alaikum da fata mana zai sha ruwa lafiya ce mace ne mai shayarwa sai tana ta nan ɗigon jini yana fito mata kuma ba a haka take ganin al'adanta ba yake fitowa yaya matsayin azumin ta yake
in ta ga alamar jini ta sha ruwa in dai ta ga jini ta sha ruwa
dole ce assalamu alaikum wato malam mai shaɗa lafiya yake yana son malam ya taimaka ya ba shi ya ba da tarihin karatunsa a rubuce
da Allah ya ya koyi sai gaba Mm, sai sai ce malam ina hukuncin mutumin da yake da mace guda kuma yana da halin karawa kuma shi mabukaci mace ne amma ya ki karawa saboda yana gudun talauci a to wannan bai kyauta ba Eh, idan mutum yana da hali kuma yana bukata to wannan sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya kara ai sai kaji annabi ya yi mata tara akan yi akan yi mata din nan ko uku ko biyu ko hudu ba wai don son matan bane da a samu wani mutum matarsa ɗaya ne ya fi mai ma- mai mata hudu bukatar mata amma ana yi ne don annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma akwai hikima a cikin haka tunda ka ga annabi hikima haka har mata tara yi annabi ba sha'awar mata ke ba sai na umaru ya yi mata har ya auri yar yarinyar da bata kai budurwa ba ma yana sarauta yana wajen shekara wajen sittin amma ba wai don bukata ba ne saboda darajar yarinyar ta fito yar sayyiduna ali ne yar umama ne shekarun ta tara ne amma ya- shi yana shekara wajen tara sittin ya wuri ta saboda haka kada mutane su yi zaton wai yin mata son matan ne ba haka ba ne sayyiduna umaru yana ce shi yana da mata yakan sadu da mata amma wallahi ba don yana bukata a yi ma annabi zuriyarsa suya ba da da ba zai kwana da mata ba bukata to amma kaga yanzu har ana cewa sai ka ji ana yi wai mutane mutane wai don an- an an ce an ce annabi ya ce ku aihu ku mata ku aihu dan yi muka- ni fa ni muka sun bi ku noma ni zan yi yau dan nuna ku yawa wajen yawa da al'umma sai kaga mutane sun ɗauki abin kuma wani abu ta hanya daban wannan ba haka ba ne inda da hali to suna ne mata ɗaya in ta ci loma ɗaya ladan loma ɗaya ji Allah zai baka mata biyu in sun ci loma daidai ladan loma biyu Allah zai baka mata ɗaya in sun ci loma uku in sun ci loma uku ku ladan loma uku zai baka mata hudu in sun ci loma hudu to ladan loma hudun zai baka saboda haka duk abin da ka bayin ma matanka ta ce sadaka ne Allah ke rubuta maka saboda ka inda hali a kara in babu hali to shi kenan in kuma mutum yana sha'awa dama in mutum yana sha'awa aure a gonsa wajibi ne dole ne in ba sha'awa ne ake ce musu family Allah ke da shi idan ita wanda ta saba yin al'ada ne ta dade tana yin kwana uku ko hudu ya wuce ya je kwana bakwai to in uku ne ya zama bakwai ta kara hudu kenan ko to ba abin da ya dace shi da zai zama in bai yanke ba sai ta yi wanka ta yi sada in kuma hudu ne in ya zama bakwai din to daidai sai ta yanke shi sai ta yi wanka don yadda aka fada da ta kara taimakawa da kwana uku ne a kan aladanta amma in wanda ba mai ada alada ba ne sai ta yi ta yi sai ta ga iyakansa amma iyakanka da ya wuce kwana sha biyar Allah sauwake masa duk musulmi da bai da lafiya Allah sauwake masa ta Allah biya bukatunta Allah biya bukatunta Allah ya saka masa da alheri salatu annabi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu Allah ya gafarta mai iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah shirya da mu Allah shirya da yayanmu da matayenmu da dukkan jama'anmu Allah biya mana bukatu na duniya da lahira Allah sauƙi mana al'amura damuwan duka Allah ya yaye mana damuwan musulmi ma Allah ya yaye musu a dubun da suke don albarka na sallallahu alaihi wasallam ka faɗa mu Allah Allah la la la qayyim ma sha Allah ma fi samawati wa ardi ya'lamu ma bayna aydihim يؤوده Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mu duk jama'an mu Allah kiyaye mu daga da wannan fitinu da suke afkuwa wayannan fitinu da suke afkuwa a duniya Allah daga su da rahamarsa Allah taimaka wa musulmai abinda muke nema Allah ba mu na alheri abinda ya doshe mu Allah kade mana na shari bismillah ar-rahman ar-rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka min kulli dhanbin wa hamd wa rafa'na laka dhikraka inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa fastaghfir wa ila rabbika farghab Allah ya mana buɗe. Allah ya sauke mana bukatun Allah ya sauke mana duk abin da muke nema. ‘ya'yanmu na musulmai da suke neman ilimin addini da neman zamani da san- sana'o'in da za su rayu Allah ba su Allah sa ba- ba- ba su mai amfani Allah sa kuma in su san- samu su amfani musulmai don albarka na musulmai na musulmai Allah ya ba mu da wahala Allah ya ba mu da wuya Allah ya ba mu da bakin ciki a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim inna inna fi al-qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح بها باسم ربهم من كل أمر سلام هي تعمد ليل الفجر Allah mana albarka Allah albarkace mu wannan taro da muka yi Allah albarkace shi don albarka alkur'ani don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke nema duka Allah ba mu ya albarka abinda Allah ya ba mu duk Allah ya masa albarka Allah ya sa mana albarka a- ai- Allah ya turo albarka a kasanmu Allah ya sa albarka a garinmu Allah ya sa albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a angoyinmu Allah ya sa a gidajenmu Allah ya sa albarka a hannunmu domin albarka annabi domin albarkan gurbani bismillahir rahmanir rahim اللهم أنت أمرتنا بدعائك وتنادي إلى عبدك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولهم